الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 20 ga watan jimadal ula hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da 28 ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na hamsin da bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'ud al-bagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani iya matake da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah madaukin sarki ya gafarta wa malam har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman a inda al'imamul bagawi ya tattaro mana ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan annabi inda yake sharhin su da fatoyi na malaman farko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace a cikin babubukan da mala ya kawo cikin wannan kitabul iman ɗin to akwai babu alamatin nifaq babin da ke bayani akan alamomin munafinci a bayan da muka ji ayoyi da hadisai wanda mala ya kawo ya fayyace mana wa ake nufi da a kira shi da sunan munafiki kuma menene munafinci wasu ayyuka ne da kuma ɗabi'u na munafiki a cikin aƙida cikin mu'amala cikin magana cikin aiki cikin duk waɗannan abubuwa da zai faru da kai a zargi cewa kai ɗin nan kana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'un su munafakai to ba na makarkare waɗannan bayanai duka sai ga akwai wasu ɗabi'un da yawa wanda malam bai kawo mana su ba to shine muka kasa waɗannan abubuwa gida biyu wasu ɓangare za mu je su a cikin nan musamman cikin wannan littafi na shaksiyyatu rasulullah na sa'id al-miginawi da kuma wani bangare a cikin karatunmu na al-lu'lu'u wal marjan domin akwai littafi musamman da yake bayani akan munafikai ma a can to cikin bayanan da mala yake kawo mana na waɗannan ɗabi'u waɗanda miyagun ɗabi'u ne da hakikanin gaskiya kamar yadda muke ji da gani cikin alkur'ani munafukai sun wahalar da annabi sosai da gaske shi yasa a cikin suratul baqara da Allah madaukin sarki bayanin mu'minai cikin wasu adadin ayoyi kaɗan ya bayanin kafirai a adadin ayoyin da ba su kai na mu'minai ba sai ya yalwata harshe wajen bayani dangane da abin da ya shafi munafukai da kuma mugun aikinsu sau da su waɗannan munafukan sun faru zamanin annabi kuma za su yi ta faruwa har zuwa tashin alkiyama domin za a je filin kiyama mummine za su tashi tare da munafukai ne ko lokacin da Allah zai ce wa mutazil yawma ayyuhal mujrimun to mummune za su yi wannan warewa ne tare da munafukai ba za a rabu da munafukai ba sai wajen hawa sirati to kun ga ashe munafincin nan ɗabi'a ne mai haɗari wanda ya zama wajibi mai makanmu wa'azi a ajin farko tukuna sannan duk wanda zai amfana da wannan wa'azin ya zama shine wanda yake aji na biyu an gani domin idan wa'azi bai maka amfani ba yi mawaninka ka zama kendir ai jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ku to cikin wannan ayyuka da ɗabi'u na munafukai ne mala ya ce wa min umar ladina ta hadu masjidan diraran li masjidi quba daga cikinsu akwai waɗanda suka ƙirƙiri wani ɗan masallaci daura da masallacin ba qasdu tafriqi bainal mu'minin sun yi ne da manufan raba kan mu'minai wannan maganan ba su ne suka faɗi ba amma Allah madaukin sarki ne ya faɗa ko da Allah madaukin sarki muka ji ya faɗa ɗin to su masu aikin sun musa sun ce ba wannan ne manufansu ba har sai da Allah maɗaukin sarki ya shelanta cewa ƙarya fa suke yi ko sun faɗa to wannan sun faɗi ƙarya ne amma manufansu shine ƙoƙarin raba kan al'umma wanda ita wannan al'umma Allah maɗaukin sarki ya umarce ta ta zama a tare waje ɗaya ne Allah bai yadda su rabu ba an gane wannan da kyau فأخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بنواياهم الخبيثة to sai Allah madaukakin sarki cikin lutufi da ya yi ma al'umman annabi bai bar al'umma cikin duhun kai dangane da wancan mugun aiki na waɗancan munafukai ba to sai Allah ya fallasa asirinsu ta hanyar ƙyanƙyasa wa annabi labarin mugun nufin da ke cikin ransu wanda annabi ba zai iya ganin abin da suka ƙudurce na mugun nufi a zuci ba saboda wanda yake ɓantu da sanin manufan zuciya shine Allah kadai to sai da Allah maraukin sarki ne ya tsinkayar da annabi cewa gafa manufansu sannan ne manzan Allah ya gane wani hahu anis salati fihi sai allah maɗaukin sarki ya hana annabi zuwa wannan masallaci na darar yin sallah a cikin shi kwata-kwata kuma ya faɗi hukuncin masallacin wa amarahu bi harqihi wa hadamihi sai allah maɗaukin sarki ya umarci annabi da cewa ya je ya ƙona wannan masallaci kuma ya rushe shi to annabi gwamnati ne yana da dama idan irin wannan ɓanna ta faru ya ɗauki irin wannan hukunci na kai tsaye shi ko malami ko mai wa'azi ko mai nasiha ko mai tunasarwa ko mai gargaɗi shi ba hukuma ba ne shi mai da'awa ne illa iya kayi wa'azi mun gane wannan da kyau inna ma an ta munzirun wali kullu qaumin had lasta alaihim bi musaitir إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بك إساء دو وأزنك دي إيا بيانك duk iya fassara nassoshin da za ka yi irin waɗannan da zuwa da bayanan malamai amintattu nagartattu ahalus sunna na da da na yanzu ba kai saka tarsasa kowa ba kai an ce ka wa'azantar ne kawai wanda ya je bi ya tsira wanda ya bijire shi da mai abin an gane wannan da kyau ko yanzu misali ita wannan ibada na sallah ai Allah ake ma shi kuma ya ce ga yanda yake so amma kana da zaɓi fa ka zaɓi inda ka ga dama ka yi to shi kuma Allah maɗaukin sarki yana da zaɓin yi maka shi kuma abin da yake so ya maka yi don ba kai ne za ka faɗi yadda hisabinka zai kasance ba shi yasa sai allah madaukin sarki domin ya nuna wa mutane haɗarin wannan masallaci na dirar sai saukar da ayoyi cikin alkur'ani mai girma wanda waɗannan ayoyi mun karanta su a karatukan baya kuma za mu gaba da karanta su muna bayanin su da izinin Allah Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu a karatun da ya gabata mun kwana ne inda za mu shiga cikin fatawa yas'alunaka akwai littafi na fatawa wanda aka rubuta mai taken yas'alunaka wanda ya rubuta wannan littafi shine Hisamuddin bin Musa Afanata a juz'in shi na hudu shafi na hamsin da uku ya ƙulu sa'il malamin ya ce mai tambaya yana cewa ma hukumu bina'u masjidin jadidin bi jawari masjidin kadimin ala gafarta malam wai menene hukuncin a gina wani sabon masallaci wanda zai zama ana yayin shi a daura da wani tsohon masallaci wanda yake gine tintintintini menene hukuncin wannan cikin addinin Allah ma'al ilmi annal musafa tare da su waɗanda suka ƙirƙiri wannan sabon masallacin suna da masaniya tazaran tsohon masallacin zuwa sabon masallacinsu allati tufassilu bainal masjidai ne wanda tazaran da ya raba tsakanin wannan da wancan la ta zidu ala mi'atai metar wanda bai wuce mita 200 ba a karatun da ya gabata mun yi bayanin tsawon mita ko takariban ko kuma kusa da mita 200 ma'a annal masjid al-qadim tare da cewa shi wancan tsohon masallaci da aka gina shi tintintintini yattasi'u li ahli al-hayy zai iya wadatan mutanen wannan wajen zai ɗauke su tsab ba tare da sun buƙaci ginin wani sabo ba ala gafarta malam menene hukuncin gina irin wannan masallaci kusa da wancan tsohon an gane menene hukuncin shi kamar yadda muka yi bayani a karatun baya mita sha biyar ita ce daga farkon ginin haraban masallacin nan na gabas zuwa ƙarshe inda rijiyancin yake mita sha biyar ke to ka ninka mita talatin in ka ninka nan zuwa biyu zai baka sittin in ka ƙara zai baka sittin casa'in kenan in ka ɗauki casa'in ɗin ka ninka ta ka ga ɗari da tamanin kenan ka ƙara can gaba zai kusan ya kai ka falalan dutsen can na masallacin idi kun gano wannan yake cewa a yi masallaci a irin wannan wajen da bai wuce mita 200 ba mai hukuncin irin wannan masallacin an fahimci wannan aljawab hisamuddin ya ce la ya jozu bina'ul masjidil jadid bi qurbil masjidil qadim bai halatta a gina wani sabon masallaci kusa da wani tsohon masallaci ba ما دام أن المسجد القديم يتسع لأهل الحي muddin dai wannan tsohon masallacin ya yalwace mutanen da suke sallah a masallacin ko mutanen wannan unguwa ko mutanen wannan yankin waka zalika la ya juzu bina'ul masjidil jadid ya ce haka ma bai halatta a gina wani sabon masallaci ba bijiwaril masjidil kadimi a kusa da wani masallacin da da can can yana gine tsohon masallaci ne hatta laudakal masjidil kadim bi ahalil hai ya ce kai ko da ku wannan tsohon bai iya ɗauke mutanen wannan unguwan yi masa kaɗan matuka to bai halatta a gina wani kusa da shi ba wa inna malmatulo a lokacin da ya zama tsohon masallaci ya ma mutanen unguwan kaɗan abin da ake nema wajensu fi hazil halati a irin wannan yanayi da suka samu kansa a ciki al'amalu ala tausi'atil masjidil kadim shine su aiki wurjanjan wajen su ga sun fada da tsohon masallacin sun yalwata shi wa ziyadatul bina'i fihi su ƙara mai gini ko su ƙara mai tsawo ko su ƙara mai faɗi ko faɗi da tsawo ko su yi shi gidan sama liyattasi'a li ahlil hayyi saboda iya wayan gari ya wadace mutanen wannan yanki yadda za su rika yin sallah a tare a cure a dunkule waje daya an gano wannan da kyau ko amma bai halatta a yi wani sabo da cewa wancan tsohon ba zai iya daukan mutane ne duka ba a fake da wannan malaci bai halatta ba li'anna min al-maqasid Mala ya ce domin daga cikin manufofin shari'a allati buniyat lahal masajid wanda a ƙarƙashin wannan manufofin ne Allah maɗaukin sarki ya shar'anta gina masallatai a dukkanin unguwannin musulmi shine jam'u akbaru adadin minal musallina shine a samu adadi masu yawan gaske sun taru da yawa na masallata fil masjidil wahid a cikin masallaci ɗaya a cika a tumbatsa a yi cincirundu a yawa wajen yin sallah liyata'awanu saboda wannan taron nasu zai zama suna taimakekeniya ga junansu waye ta'arafu kuma da haka za su san junansu su rika zumunci da juna suna mu'amalantar junansu mu'amala kyakkyawa wannan yana daga cikin makasid na shari'a da ta shar'anta a kowane yanke a samar da masallaci ɗaya saboda al'umma su zama suna rayuwa a dunkule waje ɗaya wa inna bina almasjidil jadid malin hisamuddin ya ce kaga gina wani sabon masallaci bi jiwaril masjidil kadim a kusa da wani tsohon masallaci yi utabaru min babid dirar wannan ana kallon shi kuma dole ne a fassara shi akan ya fuskanto fuska na cutarwa inda ulama a wajen dukkanin malaman musulunci li'annahu sayu'addi ila taf ila tafriqi jama'atil muslimina balaje shi wannan sabon masallacin da ya zama daura da wancan tsohon masallacin to ba abin da zai haifar illa raba kan al'umman musulmi an gano wannan kadai abin da zai haifar kenan saboda ka bai halatta ba malai ya ce wa kadi ita bara siyoti malai hisamuddin ya ce al'imamu siyoti ya yi bayani cewa an na kasratal masajid fil mahalla yawaita masallatai a unguwa alwahida masallaci ɗaya a ce an cika masallatai birjik al'imamu siyutu ya ce minal muhudathat wanda yana daga cikin bid'a al-mukhalafa lihadiyar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan aiki nasu ya saba mu shiriyar annabi malam hisamuddin ya ce unzur kitabil amr bittiba bilittiba wan nahyo an liftida yace ka duba littafin da ke bayani akan umarni akan bin sunna da kuma hane akan kirkira ko kuma bin bid'a a shafi na 300 anan ya dauko wannan bayani na al-Imam Suyuti malam hisamuddin ya ce wa zalika lima fihi min tafriqil jam'i yin wani masallaci kusa da wani ba abin da wannan aiki yake kaiwa sai ƙoƙarin raba gayyen musulmi wa tashtiti shamal da kuma tashtiti shamli da kuma ƙoƙarin ɗaiɗaita dama da ƙarfi da curewan da musulmi suka yi wa halli urwatin lindimam da kuma katsa igiyan da ta ɗaura al'umma waje ɗaya suka zama tsintsiya maɗaurinsu ɗaya fil ibada a wajen da suke gudanar da ibada wa zihabin raunaki wafratil muta'abbidin da kuma ƙoƙarin tafi da irin ƙauna da ƙarfi na waɗanda suke bautan Allah madaukakin sarki da in sun cure waje ɗaya suke samun irin wannan aminci to karkasa su a masallatai daban-daban yana watsa wannan manufa na shari'a wata adidil kalima kuma yana sa kalmar musulmi ya zama daban-daban wancan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza su kasa magana da harshe ɗaya waktilafil masharib ya zama suna ɗaukan umarni ko suna ɗaukan fatuwa ko yanayi a waje mabambanta kuma masu saɓani da juna wa mubadatun hikimatu mashru'iyyatil jama'at kuma wannan kai tsaye yana kishiyantar manufan da Allah madaukin sarki ya shar'anta haɗuwa a yi sallan jam'i a haɗu waje ɗaya kun gane yin masallatan daban-daban yana rusa wannan manufa na Allah da annabi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan yana lalata manufan alkur'ani duka yana lalata manufan sunna baki ɗaya Allah maɗaukin sarki ya kiyaye malam isamuddin ya ce kama anna fi zalika mudarratun li masjidil qadim dadin gushi yin masallaci sabo kusa da tsohon masallaci wannan yana zama cutarwa ga wancan tsohon masallacin au shibhu mudarra ko ya zama ya kama da cutarwa au muhabbatu shuhura ko kuma waɗanda suka ƙirƙiri sabon masallaci sun yi ne don neman shuhura neman ɗaukaka neman suna neman fice neman muma a jimu au sum'a ko kuma suna yi ne domin riya na aje su su ma sun iya wafiyya aidan sarful amwali malan hisamuddin ya ce har ila yau dangane da kera wani masallaci kusa da wani to akwai hadarin ɗiban dukiyan musulunci da dukiyan musulmi a kai su fi ma la darurata lahu cikin abin da ba a da bukatan shi a shari'ance kwata-kwata an gane waɗannan kuɗin da za a je a ce ai wani sabo da an inganta wancan tsohon da Allah ya karba amma sai aka kai aka yi wani abin da ya zama ɓanna da kuma karo da nassin alkur'ani da hadisi kai tsaye malin hisamuddin ya ce unzur kitabu islahil masajid ka duba cikin littafin islahul masajid shafi na 96 ana ya ɗauko wannan bayanin malin hisamuddin ya ce ƙalabun al-muflih الإمام ابن مفلح يشي ولا يبنى مسجد درارا بحالتا متن يجينا مسلاتي نشوتر وابا وقال محمد بن موسى محمد بن موسى يشي يبني مسجدا إلى جنب مسجد a zo misali shi wannan masallaci na cutarwa shine gina wani masallaci kusa da wani waƙala ya ce la tabnil masajida liyu'adda ba'aduha ba'adan kar a sake a gina wani masallaci kusa da kusa domin kada wannan masallaci ya zama abokin adawan wancan masallacin domin kar musulmi su zama madadin taimakekeniya sai kuma su zama 'yan adawan junansu ya ce kar a sake a wannan aikin wannan bayani ya zo a cikin littafin alforo jiz'i na biyu shafi na 38 waja fil muntaha min kutubil hanabila ya zo a cikin littafin almuntaha ɗaya daga cikin littattafan mazabin hanabila ne suka ce wa ya haramu bina'i masjidin yuradu bihi dararo li masjidi qurbihi ya ce bai halatta a gina wani masallaci a kusa da wani ba domin karya zama wannan masallacin zai zama yana cutar da na kusa da shi ne suka ce wannan haramun ne an gano wannan da kyau abinda mutum ya yi zama haramun zai samu ladan aikin abinda ka yi ya zama bida'a zai samu lada wanda ya wannan aikin ba zai samu ba kuma irin wasu wannan aikin za a ga sun ɗauko kalmomi irin na 'yan bida'a yanzu idan ka je ka ce ma ɗan bida'a da ya shimfi da kyalle yana wazifa kace wannan bid'a ne sai ce kai ne kace bid'a ko Allah an gane wannan sai kace kayi aiki ne a zamanin annabi wanda annabi bai shi a matsayin ibada ba ya ce kuma wannan kaza ne sai ce a'a sai ka kawo mai inda annabi ya ce da za ka kawo mai kuma ayoyin darar ka ce kai darar ɗin nan gashi shi kuma zai ce bai yadda ba shi yasa shirya fa ba naka bane naka kawai ce kai wa'azi ne kuma kai bil hikimati wal mau'izatil hasana Allah madaukin sarki ya sa mu dace mahala yace waqtara shaykhul islam ibn taymiya babban shehun musulunci ibn taymiya cikin fatoyin da malamai suka bayar dangane da ire-iren waɗannan masallatai da ake ƙirƙira don cutarwa ya zaɓi fatawa da ke cewa annahu yuhramu bina'i masjidin bi ƙurbi masjidin ya ce haramun ne gina wani masallaci kusa da wani wa annahu yambagi hadamul masjidil jadid ibn taymiya ya ce abin da ya kamata shine a rushe masallaci sabon na biyun li'annahu masjidu dirar ibn taymiya ce domin masallacin cutarwa ne to idan Allah in irin su ibn taymiya irin su albani irin su fauzan irin su shinkiti irin su suwiti da sauran malaman da muke bayanin su da yawa a baya wai ba su san masjidu dirar ba wa ya kamata ya sani ka aji waɗannan annabi bai san masjidu dirar ba sayyidina umar bai sani ba sayyidina ibn abbas bai sani ba ibn mas'ud bai sani ba za mu zo ku jo su sahabban a gaba duk ba san wannan ba Allah azim idan mutum Allah madaukin sarki ya sa ya fitan kafa to sai dai fatan Allah ya kiyaye kawo Allah ya kyauta mala yace wasahul ma'a almura almurdawi al-imam al-mardawi ya inganta wannan fatawa fi tashihil furu a cikin littafin tashihul furu juz'i na biyu shafi na 39 summa innal masjid kullama kana qadiman mahala ya ce ka sani kaga masallaci a duk lokacin da ya zama ya fi daɗewa a duniya kana afdal wal ajru fihi a'azam yin ibada a tsohon masallacin ya fi falala kuma samun lada irin wannan da ɗaɗɗan masallaci to ya fi girma wa itkul masjidi mahala ya ce daɗewan masallaci minal umuril mahamuda yana daga cikin abubuwan da shari'a ke yabawa ƙala ta'ala mala ya istishhari da faɗin Allah da yake cewa summa mahilluha ilal baitil atiq Allah ya jinjina maɗakin Ka'aba da cewa da ɗaɗɗan masallaci ne kun gano wannan a irin wannan ne malamai suke istinbatul ahkam sai su fitar da cewa al-atiq shi ya fi cancanta kai tsalla minal jadid Allah ya taimake mu wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ce inna awwala baitin wuzi alinnas farkon masallacin da Allah maɗaukin sarki ya fara sawa a gina shi don mutane su ibada cikin shi lallazi bi bakka wannan masallacin da ke garin makka mubarakan masallaci ne mai albarka wa hudan masallaci ne na shirya lil'alamina ga talakai kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace fa inna qidamahu yaktadi kasratal ibadata fihi mala yace dadewan masallacin yana hukunta ya zama an dade ana ibada cikin shi wazalika wannan dadewa da yawan ibada a cikin shi yaktadi ziyadata fadlihi wannan yana hukunta yawa na ibadan da falalan shi kun gane duk waɗannan bayanan ibnu taymiya yake yi ka karanta majmu'ul fatawa na shekul islam ibnu taymiya a juz'i na 17 shafi na 469 an gane wannan da kyau ku isa waɗannan abubuwa kamar yadda za mu zo za mu ji musiban irin waɗannan masallaci na darar sun yawaita a ko'ina a duniya an fahimta kuma za mu zo mu tattauna da izinin allah akwai wasu abubuwan da yul bi masjidid darar su ba masallatai ba ne amma su ma za a shigar da su cikin darar to waɗanda za mu zo mai bayaninsu su ba masallatai ba ne amma za su ɗauki hukuncin darar za a yi ƙiyasinsu da masjidi darar ne so da shi masjidi darar shi ke da nassi amma wasu abubuwan da malamai suka yi bayaninsu daga baya cewa za su iya ɗaukan hukuncin masjidi darar su ba su da nassi amma an kalli aikinsa ɗaya ne da masjidi darar to sai a hukunta su misali hodon iblis ba ta da nassi cikin ƙur'ani da hadisi cewa haramun ne shan da ko fatocin da ko saida ta haka taban wiwi haka sigari haka duk wannan kayan mayan hatta giyan zamanin nan na yau an gane to amma kasantuwan sun hada illa daya da giyan da ke da nassi zamanin annabi to sai malamai suka yi kiyasi sahihi cewa waɗannan abubuwan haramun ne gani ana yin kiyasi ne ga abin da ba shi zamanin annabi gaba ɗaya babu shi bai da nasi kwata-kwata bai da ambato cikin ƙur'ani bai da ambato cikin hadisi kwata-kwata misalin wannan misalin a ce kai ne ka sai mirinda da ka buɗe kwalban sai ka ga dubu ɗari kai kuma mirindan nan naira saba'in ka siye ta to me hukuncin ka je ka ba da ƙwanƙwalatin nan a baka naira dubu ɗari kaga zamanin annabi ba murinda ballantana kwankwalatin ballantana wannan salon aikin haka to sai malamai sai su tsaya sai su kalli nassin qur'ani da hadisi ko malaman ba malaman unguwa ko na layi ba malamai mujtahidai wanda suka cika ka'idojin ijtihadi sai su tare sai su ce wannan ga hukuncin shi to anan sai a kalla in duk malaman duniya sun hada kan wannan sai zama ijima'i an gane idan ko malaman sun sha bamban wasu sun yi fatawa haka wasu sun yi fatawa can haka to sai a ce malamai sun yi saɓani akan wannan matsala sai a kalli shin abin da suka yi kiyasi ne sahihi sai a ɗauka ya zama shari'a in kuma kiyasi ne fasidi sai a zubar da shi an gane wannan da kyau ku shi yasa duk waɗannan ƙa'idoji na ilimi kada malamai su rika karambanin saba masu domin waɗanda kake gaya ma jahili ne ba za su gano ba yanzu amma ilimi yana tafiya ana gano gaskiyan mai gaskiya an gano wannan da kyau ko sai ko mutum ya zo ya rasa yin da zai ana fahimta allah maɗaukin sarki ya sa mu dace yasa za mu zo mu tattauna wasu wajeje da wasu ayyuka wanda za a yi kiyasin su da masjidi darar su waɗancan ba su da nassi amma masjidi darar shi ga nassin shi ƙarara cikin sautin tauba allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa khulasatul amri mala ya ce to a takaicen wannan al'amari annahu la ya jozu bina'ul masjidil jadid in mun lura to bai halatta a gina wani sabon masallaci almazkur wanda muka sha ambatan shi satuttuka da suka wuce fi su'al a cikin tambayan da aka yi qurbul masjid al-qadim a kusa da wani dadaddan masallaci ba lima bayyanto cikin abubuwan da ne bayani kun gano wannan da kyau ku bai halatta ba ku duba littafin qutufu daniya na abu hashim salih bin awad bin salih al-maghamisi a mujalladi na goma a shafi na bakwai allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ma'ana yake wa kana simatul munafiqun wannan sabon littafi ne da muka ce na kutufin daniya a cikin shi aka ɗauko wannan maganar ya ce wa kana simatul munafiqun sana'u masjidan akhar ghaira ba'idin an haza ala ya ce akwai wani ɗabi'a da wani yanayi na munafukai waɗanda suke ƙirƙiran wani masallaci sabo putuful ghairu ba'idin an haza shi ma bai sake zani daga waɗannan bayanai da muke yi na cewa masallaci ne da bai halatta musulmi mai imani ya ibadan Allah a ciki ba wa huwa masjidud dirar mala ya ce irin wannan masallaci masallacin cutarwa ne fa azharo shay'an su masu irin wannan masallaci za ka ji suna bayyana wani abu wa aradu she'an akhar amma abin da suka nufa wani abu ne can daban ba asalin abin da suke bayyanawan ba walakin ma admaruhu la yakhfa ala allamil guyubi mala yace to amma abin da suka ɓoye a ran nasu bai ɓoyu a gaban masanin gaibi ba mun sun ɓoye mana in sun ɓoye manzan Allah da sahabbai sun iya ɓoye ma Allah ne? isƙalallahu domin Allah maɗaukin sarki ya ce wallazi na takhadu masjidan diraran haɗa hadda waɗannan da suka ƙirƙiri wannan masallaci na dirar wa kufran da kafirce ma dokokin Allah wa tafriƙan bainal mu'minin da ƙoƙarin raba kan mu'minai وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل sannan wajen ya zama sansani ga waɗannan da ke faɗa da Allah da manzan shi tintini wala ya halufunna in aradna illal husna Allah ya ce in gaje ka same su ka ce kai me yasa kuka yi wannan masallaci ku bari za su ce so manufa mai kyau ne yasa suka yi sai ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah madaukin sarki ya shaida ƙarya suke yi ga doka Allah ya ce la taqum fihi abadan har abada karka sake kai sallah cikin irin wannan masallacin suratul tauba aya ta 107 zuwa aya ta 108 mala ya ce wannan masallaci shine masjidud dirar shikenan an fahimci wannan da kyau ko ثم ذكر قرينة على أن الإنسان يتوخى المساجد المأمورة بالإباء بالعباد الصالحين sannan sai Allah madaukakin sarki ya ambaci wata ƙarina cewa kaga ɗan adam to yi ƙoƙarin kirdadan masallatai waɗanda bayan Allah nagari suke rayar da su da ibada al-ma'amura bin rukka'i sujud masallatan da ake rayar da su ta hanyar ruku'u da sujada khasatan idza kanat qadima malai ce musamman ma in masallatan an gina su tun da ne da dadewa ma'ana su ne masallatan farko ba na yayi ba wa haza zakarahu al-hafiz ibnu kasirin malai ce wannan shine bayanin da ibnu kasir ya kawo rahmatullahi alaihi Allah ya ji kanshi fi tafsirihi wannan magana ibn kasir da ƴan uwan shi mun jinkirta su ne sai can gaba an gano wannan da kyau ku amma ne rije fatawan ibn kasir yanzu idan ibn kasir da ibru jarir na tabari da su al-imam shankidi da su al-imam al-qurtubi da su shehu abubakar gume da su shehu jafaru adam mahamud kano duk wannan ba su san fassaran ayan ba wa ya sani an gane waɗannan da ya ce ba su san fassaran wallazi na takhadu masjidan diraran ba to ni ko zan ga wanda ya sani an gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye shirya fata Allah ce يقول الشيخ عبد الرحمن المحمود الشيخ عبد الرحمن المحمود أشكل للتابين شي موسوعات أجزء نشا تقص شافي نتقص yace wa haka za halin masjidin dirar bayani ya ɗauko mai yawa gane bayanai ne masu faɗin gaske ya ɗauko yana bayyana cutarwa da irin waɗannan masallatai suke yi na raba kan al'umma da kuma rugurguza jam'insu sai mala ya ce wa haka za halu masajidu dirar wannan shine halin irin waɗannan masallatan cutarwa allati zahiru halis salati wanda in ka kalli zahirinsu an yi ne don sallah walil khairi kuma an yi ne saboda ayyukan alkhairi na musulunci wadda'awa kuma a zahiri za ga an yi ne domin da'awa walakin fi batiniha malam abdurrahman al-mahmud ya ce amma abin da ke kwanci a ƙasa dararun cutarwa ne dirarun dirar ne wa kufurun wa tafriqun bainal mu'minin wa irsadun liman haraba Allah wa rasulahu min qabl yace kawai kwanta kwanta ne ake masunnan Allah da annabi da kuma duk wanda ya tsayo wajen tabbatar da su malam abdurrahman al-mahmud ya ce wa ma aksaru masajidu dirar fi alamin musulmi na yau ya ce abin takeici a duniyar musulmi a yau ire-iren waɗannan masallatan cutarwa sun yi yawa wa ma ashaddu hajatuna wa hajatul musulmi na ila an nudamme an na tadabbara hadal amr kuma muna da matukan bukata mu musulmi mu tsaya da kyau mu fahimci illan da irin waɗannan masallatai suke ma'addininmu na musulunci wani ta dabbara hadhihi al'idha sannan mu lura da irin wannan faɗakarwa min hazihi ghazwa na irin wannan yakin da ake ma musulmi saboda ɗaiɗaita su inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma ku sani annabi bai taɓa cewa kun gane wannan li'annahu masjidun ta'alau lunurgayyar ƙa'imina ala masjid wani da a fihi imaman min indina au mu'azzinan min indina a zo a yi masallaci sai a ce to ku za mu kawo liman namu mu kawo ladan namu dama ba daga haka ake fara tsiya har a yi darar ba an gane wannan da kyau ku liman in namu ne to a zauna lafiya ladan in namu ne a zauna lafiya in ba haka ba za mu yi darar ko ba shi ba ne shanau bai ce ku yi wannan ba za mu zo mu ji mai annabi ya ce mana an gane wannan ba daidai ba ne kuma ya kawata musulmi su yi kokare su faɗaka kuma su gyara su canza amma in ba haka ba ko kasancewa kiyama kake matsa allah shi kyauta a cikin littafin nabiyyar rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama siratun wa durusun wa ibar sira na annabi ne littafin aka tara da darussa wanda za a ɗiba dangane da rayuwar annabi da kuma abin ɗaukan izina na addoktor muhammad sani umar musa rijiyar lemu kano najeriya kaga in jafar ya mutu ba tambaya to dai dakta sani na nan an gano wannan kuma shi daktan shi a garin annabi ya je yayi kuma shi ke karantarwa kujerar shek jafar yau haka har lokacin da aka kashe malam jafar shi ya hudu ba a juma'an da aka kashe malam jafar an fahimci wannan dakta sani umar rijiyar lemu yana da littafi mai suna nabiyyar rahama a shafi na 331 zuwa shafi na 333 bari mu je abin da malan ya faɗa ya ce masjidud dirar dr sani ya ce irin wannan masallaci na dirar launin akhar minan nawayil khabitha lil munafiqin wani launi ne na daban na mugun nufi na munafukai da suke zuwa da shi domin wargaza ma annabi tsarin shi cikin al'umman shi shi yasa ma Allah ya ta'abiri da wallazi nattakhadul masjida kun gane yace haddasu shi yasa ma Allah yace launun akhar min an-nawaya al-khabitha lil munafiqin wa darbun min durubi makrihim kuma wani sabon salo ne daga cikin makircin munafukai wa khiyanatihim da kuma ha'incinsu wa da sa'isihim da kuma da sisansu an gane da suke kera irin waɗannan masajid na cutarwa in ji dr sani umar rijiyar lemu bano zalikal masjid ƙariban min masjid quba sun gina irin wannan masallaci na cutarwa a zamanin annabi kusa da masallacin quba za'amu fi ma azharuhu annahu ladhi illa cikin abin da suka bayyana wa mutane sun yi masallacin ne saboda masu lalura walhaja da waɗanda suke da bukata wallailatul mutira kuma domin idan an yi ruwan sama gari ya caɗe waɗanda suke kusa da shi kaga ba sai sun je masallacin da ke nesa ba a shatiya musamman daren da ake da sanyi ake ɗan muku-muku kaga ba sai ka yi tattaki mai nisa ba in ka ji birki a dirar kawai sai ka yi tsallanka kun gano wannan da kyau ku malam dr sani ya ce waɗanda suke na zamanin annabi uzurin da suka kawo kenan lakin na hufi batin al'amri dr sani ya ce abin da yake ɓoye kuwa cikin al'amarin indahum a wajensu daru harbin gida ne da suka ƙera domin yaƙan masallacin uba da waɗanda ke masallacin ƙuba wa tafriqin lil muslimina da kuma ƙoƙarin raba kan musulmi an masjid ƙuba waɗanda suke salla a masallacin ƙuba malam da ta sani doguwar magana ila an ƙala har ya kai inda yake cewa fakanal masjidu dirar mujamma'an lil munafiqin masallacin dirar to wajen taruwa ne na munafikai wanda suke tun zamanin annabi Allah shi kyauta dr sani alƙalamin shi bai kafe ba ya ce hazihid da sisa minal munafikin al'awwalin kaga wannan da sisa wanda munafikan farko suka shiryo ta suka zo da cikin al'umma ta takarraro amsalatiha irinta zai ta maimaituwa fi khalafihim ga waɗanda suke ‘yan bayan waɗancan ne da suke koyi da su kenan munafukan zamanin annabi su ne salaf ɗin waɗannan su kuma waɗannan su ne khalaf ɗin waɗancan an gano wannan da kyau ku ya ce ya takarraro amsilati ha irin waɗannan masallatan cutarwan zai ta maimaituwa fi khalafihim ga waɗanda suka biyo baya suke kwaikwayon aikin waɗancan alladina la yaqilluna sharran anhum dr sani ya ce sharrin waɗannan na yau bai gaza daga sharrin waɗancan na farko ba fakan min amsali masjidid dirar dr sani ya ce kaga a yau akwai ire-iren waɗannan masallate na dirar zahiruhu maslahatul islami wal muslimin in ka kalli zahirin shi kamar wani maslaha ne na musulunci da musulmi wa batinuhu ta'anul islam yace amma abin da ke kwance a ƙasa suka ne da ragargaza musulunci wa ahaluhu da kuma musulmin wa sarfuhum anil haqqil mubin kuma masallacin dirar kullun aikin shi shine kau da mutane daga gaskiya ƙarara ga gaskiya kaji ta ƙarara 'yan dirar sai su bankara ma ita su ce maka ba gaskiya ba ne ilad dalalil mushin zuwa ga bata mai muni falaital musulmi na dr sani ya ce kaico ina dama a ce musulmi ya nuna lizalikal khatar za su ankare ga wannan hadari hatta ya kona masiruhu masirar masjidin dirar har irin wannan masallaci na darar na zamanin yanzu ya zama hukuncin shi ɗaya da darar na zamanin annabi hadaman wata harikan ya zama an ƙona shi an rushe shi ya ce ina ma musulmi su haka dakta a yi haƙuri in allah maɗauki sarki ya kawo gwamnatin musulunci aikin nata ne mun gane wannan da kyau ko na hannu du'atun na ƙozatun allah ya sa mu dace dakta sani umar rijiyar lemu a gaishe ka asibagu ilal uqul lidoktor abdullah qadiri al-ahadal asibagu ilal uqul kai maza ka koma cikin tetayinka littafin kenan maza ka koma cikin tetayinka a jiz'i na biyu shafi na 184 malamin ya ce a doktor abdullahi al-qadiri wa innan ladina ya ji alona masjidan lahin latihiyar fil asali mumtalakatin lilhaq kaga waɗanda suke sanya masallaci su ƙirƙiri masallaci wanda asalin masallaci waje ne wanda aka ƙirƙire shi saboda gaskiya ya zama mumtalakatin lilbatil kuma ya zama sansani da shi za a fake domin ba ƙarya kariya liman a haƙƙin nasu duhulan fi ƙaulihi ta'ala ya ce ire-iren waɗannan masallatan su suka fi cancanta a shigar da su cikin faɗin Allah da ya ce wa man azlamu mimman mana a masajidan lahi ai babu azalimi irin wanda ya hana zuwa masallacin Allah ai sallah kajin da malashi kuma ya ɗauki aya ga masallacin da aka yi tun da na Allah masallacin da waɗanda suka yi shi tuntuni sun yi ne saboda Allah wani ya zo ya wani sabo da ya janye wasu madadin su je na Allah suka zo nashi ya ce to babu azzalimi irin shi an yuzkara fi hasmuhu a je irin wannan masallaci a ambaci Allah wasu a fi kharabiha kuma irin wannan mutum ya yi ƙoƙarin wancan masallaci na farko ya zama kube ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin Allah ce irin wannan masallacin da aka kirkira sabo masu shi ba yanda za a yi su natsu da abin da suka yi suna shiga ciki suna kaiwa da komowa ta cikin tsoro lahum fid dunya khizyun Allah ya ce ba su a duniya sai sun tozarta walahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba babba wannan aya asali Allah maɗaukin sarki ya saukar da ita ne akan shugabanni waɗanda ƙiri-ƙiri idan masallaci bai masu ba sai su rufe shi ko su hana sallah a cikin shi shine nassin kun gane akan haka yake to sai malam Dr. Abdullahi Kadiri ya ce irin waɗannan masallatai na darar su suka fi cancanta ma a shigar da su cikin irin wannan domin su ma sun yi aiki irin wancan na hana zuwa tsohon masallaci zuwa nasu domin waɗanda suke sallah a can za su kwashe jiki su koma wancan ita su ma sun shiga cikin wannan zalincin kun ji istin baɗi ko kun ji ƙiyasi kenan allah ya sa mu dace amma shi masjidin da ra'ar ƙiyasi ne nassi ne fil mas'ala in ko ba haka ba yanzu imanin kama ƙiyasi ne sau da ayan ta sauka a kan masu imanin zamanin annabi ne kai ba da kai ake yi ba yanzu kai mumini ne ko kai kiyasi ne mun gano wannan da kyau ko allah wadaran kare ya daina cizo ya koma tunkuyi a gano wannan mutum ya bar asalin shi har abin da ya zama ma'alumin min addini bid darura abin da ya zama abun dariya a kuma allah shi kiyaye amma wala ta'rifannahum fi lahanil qawli muna da karatu ranan laraba a karatun masail jahiliya kusan mala yana kawo mana wasu mutane waɗanda suke ganin su ne iyayen gidan alkur'ani za ka zo ka ji hanyar da suke bi suke kashe nasoshin alkur'ani ko za su ce duk hukunce-hukuncen da ake biya zina alkur'ani kiyasi ne sau haka su ba za su bu ba sau da haka su za su bi abin da suke so ne kuma za ka ji mai malaman musulunci suka faɗi a kansu a nan ne za mu alaƙanta muku aƙidansu da aƙidan shi'a da kuma aƙidan mutazila duk za mu zo da waɗannan bayanai domin wancan waje nan ne mahallin shi domin sabuwar aƙida ce aka shigo da ita cikin al'ummar musulmi wanda kuma bai kamata musulmi su ci gaba da wannan ba waɗanda za ka ga idan suka bar addini ya tafi lafiya no ba da matsala ba za su amfanar su amfana kuma su ne waɗanda za su zama suke cutar da addinin kuma wannan sa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shi kyauta ma'ala ya ce waje ala a ada alhaq wa ansar albatil hazihil masajid waɗanda ke ƙin gaskiya masu taimaka mu ɓanna suke ƙirƙirar irin waɗannan masallatai allati uiddat fil asli litakuna mantalaqatul lil haqq in ga gansa a zahiri sai ka dauka fagen alheri ne mantalaqatul lil batil amma kuma fage ne na banna kaga duk wanda ya ga masallaci ai ya ga wajen gaskiya ko sai ka je kuma sai gashe ba haka bane huwa nafsu sira allati sara alaiha al munafiqun mala yace irin wannan masallaci iri ɗaya ne da abin da ya faru a zamanin annabi wanda munafikan shi suka yi fi ahadin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama a zamanin annabi bitti khadihim masjidid dirar ta yadda suke masjidid dirar alladhi takhaduhu mu'arada wa mudadda li masjidil muslimin wanda suka yi dan su karo kuma su kishiyanci masallatan musulmi وفي طليعتها مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد قباء masallaci na kurkusa wanda za su fara karo da su a wancan zamani shine masallacin annabi da kuma masallacin quba wa hum alladhina qala Allahu ta'ala fihim waɗannan mutane sune waɗanda Allah madaukakin sarki ya faɗi a kansu yace walladhina takhadhu masjidan diraran wa kufran وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل من قبل وسيحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون أين ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون إتي wannan ayan kusa yanzu kowa ma ya zama mai tafsiri akan ta ka gane yanzu ana jin da za ka je doga ma'ananta walfarko bayanan man nazalar fihim al'aya malam addiktor abdullahi alƙadiri ya ce bambancin wanda ayin ta sauka kai tsaye a kansu wa bayna a ada'il haq da kuma bambancinsu da makiya gaskiya fi hazar zaman a wannan zamani min waje haini malaje da fuska ɗayan biyu ne wannan bambanci nasu zai bayyana an gane amma iri ɗaya ne to ya bambancinsu zai bayyana don mu ji mu gane don kan mu shiga ciki wanda suke ciki ko mai fatan allah ya fishe su sai allah maraukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu tashi daga inda ya ce walfarku baina man nazala fihim al'aya وبين أداء الحق من هذا الزمان من وجهين أنا مكي تشوى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم